الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء درى الحميد الشافعي وسلم سبق da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na tamanin da ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da biyar za kuma mu tashi darasi na tamanin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi zikir sunna wal kitabil aziz inda muke cikin kitabun nikah wato littafi na shida za kuma mu taji haƙƙul mar'ati ala rajuli muna cikin sa inda muka biya wato haƙoƙin mace akan miji mun biya haƙoƙi guda biyu daga ciki na farko idan ba manta ba mala ya kawo cewa mutum ya yi kyakkyawar zamantakewa da iyalinsa mun biya wannan shine na farko sannan na biyu yana daga haƙƙin mace akan miji shine shi mijin yayi hakuri da cutar wanda za ta yi masa to za mu tashi na uku cikin yarda Allah madaukakin sarki inda ma da yake cewa wa min haqqil mar'ati 'ala rajuli yana daga haƙƙin mace akan miji an yasuna ha ya kiyaye ta ya tsare ta wa ya faza ha sannan ya kiyaye ta a siyara da alhairu dun ma'ana ɗaya to amma tunda sun zo sai ka canza hausar kawai amma da ɗaya ne min kulli ma ya fi sharabaha daga duk abin da zai yaƙushi zai yaƙushi wato ɗaukakar ta girman ta duk abin da zai taɓa mata girma wa ya fi mu'irdaha ko kuma wato ya zubar da mutuntunta ko ya keta mutuntunta wa yamtahilu karamataha sannan ya wulakantar da darajar da Allah ya mata wajibi ne mutum ya kiyaye wannan duk abin da zai wato taɓa mutuncinta kada kai masa shi ka kiyaye masa shi fa yamna'uha min as-sufur sannan wajibi ne miji wato ya hana ta yin as-sufur shine yawan yawo kawai ku tabar ta dan za ga wani ya ba da dama kawai in ta ga dama din ta ga dama ta to shine wa tabarruz da kuma yin tabarruki shine shi sa kaya wanda za su bayyana sura ta bi wajibi ne mai gida ya kiyaye wannan sannan wa yahulu bainaha wa bain al-ikhtila'i bi ghairi maharimiha min ar-rijal sannan ya sa ka tanga tsakaninta da tsakanin da wato da takuduwa da waɗanda ba muharramanta ba maza dole ya samu abin da zai sa ka dangaya ana ta takuduwa da waɗanda ba muharramanta ba maza takuduwa da su kama alaihi an yi wa fira laha hasanatan kafiya kamar yadda yake wajibi ne a kansa ya samar mata da katanga wato wadda za ta isar katangar da za ta isar wa ri'ayatul wafiya da kuma cikakken kulawa cikakkiyar kulawa ri'aya shine kulawa wabiya cikakkiya fala yamtahu laha an tabtada fi khuluqin kada ya sako sako da ita ta je ta bata dabi'arta dan za ga wani ya auro matar da lafiya lau amma saboda ya sakaci ya bari wasu kawaye munana suna mu'amala da ita shikenan sai su lalata mata yau inda yanzu ƴan lafiyar har gida gida suke yi Allah ba ta ka lafiya na ku auro ta amma wasu za su zo akwai wanda ta taba gaya mun haka tace mun ita wallahi daga kido kido take yi kawai on ordinary wanda su suka zo ake yawan zuwan da suke suna la'akari da dabi'a da wata ran sai ɗaya da ce a mota take zuwa sai ta ce mata da mai gidan da dawo sai ɗaya da suke wannan ne mutum na bayan ya mutu sai ji ba ke yanzu da wannan wannan kalle shi badala wallahi bin ku karfin sa kalle shi ki zo mu je mu kai inda za a ci gida ki ci mota wallahi daga kido a nan har nan makarantar da zo take ga take bata gane ba sai kawai sai ɗayar sai ta yi mata wani hura sai ta hura kunnanta sai ta hura kunnanta wani symptom wani sign ne na illajiyar wai da wata gane wa sai ta ce miƙo hannunki da ta miƙo shi kai wata gaisuwa sai ta sa hannunta ta tsakiya a nan dinta wai har yanzu sai ta fito kawai ta gaya mata wallahi cikin taimakon Allah ne tana ta yi kuma muna ba ta shawarwari da haka Allah ya kwaci ta akwai wanda ɗabi'a su kenan purposely kawai don su je su lalata ɗabi'ar ta gidan saboda kun san ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu ƙarfi a duniya yanzu akwai ƴan lesbian na taɓa ina ji na taɓa gaya yin jiga na taɓa bibiyar wajen da na ga irin group ɗin da na shiga ai da na rika bibiyar su ba irin barazanar da ba a yi mun ba Allah barazana kaza kaza kaza kaza kala kala shekara uku kenan na ga baya barazana kala kala ina ruwan ka da mu kaza kaza kaza kuma suna da me yake kiran su ɗan waɗanda suke hadda maza a cikin waɗanda su suke yi nemo musu matan ma da ra'ayin ba kamar yadda ake da kawalai a mazan su ma suna da kawalai da suke kawo musu matan a gaskiya hankali na ya tashi a wannan lokacin da zan Allah yana hakuri da mutane Allah shi za ka yi ta addu'a baka san wa za ka aura ba ina gaya ma saboda a wannan bidiyon ni na ga abubuwan da kai da ya kwanci Allah ba kawai mutum ya yi addu'a shi ne kawai ba ka la haula da la wala quwwata illa billah kai da ka kai da iyalin ka da yaya aka la ko dai laike to saboda haka ka sai kai kokarin kula da dabi'unta idan ka ga ko da zuwa sai ta zauna isa matasa ko mutum aure zai yi gida ba naka bane zaka zauna a unguwa ya kamata bayan wato ba wai kawai binciken gida mai kyau za ka yi ba Allah ya kamata bayan ka nemi gida ka nemi ɗabi'a ɗayan gurin yana da muhimmanci ne ba kusa ba amma da yawan matasan mu za ka gabata yi a duba ɗabi'ar yan gurin to me halin makotanka wanda za ka zauna da su yana da muhimmanci gaskiya idan ka sake da ka fara da rayuwa aka dagula ma ita da halin farawa to al'amari yana ne sai ga mutum mataki ne amma ya fara tsufa ta dole tun ba kai ko ina ba Allah ya kiyaye mu ya tsare addini to shine ma da yake wajibi ne a kiyaye mata in kai sako sako kar kai mata sakaci wajen wato ta lalata ɗabi'ar ta audini ko addinin ta ta ga wata tana da addini ta zo amma yanzu an shiga wani yanayi malin ce wala yusihu la al majala kada ya buɗa mata wani fagi shi al majal kar ka buɗa mata alaysa kaga idan kila lagu tafassahu bil majali shi buɗawa kenan kada ka buɗa mata fagi an tabtuka al-fusuq kuma shine al-khuruj an da'atillah ta fita ai an takhruj an awamirillahi ta'ala ta fita daga umarnin Allah karka buda mata wa rasulihi da manzansa au ta fujura ko ta ilimi shine fajiri da ba wuce yake fada in huwa ra'i domin shi miji shine mai kula al-mas'ulu anha wanda za a yi tambaya akan ta sai an tambaye ka dabi'ar matar karana al-kiyama sai an tambaye ka shi ta idan ka auro ta to gaba ɗaya haƙoƙinta yanzu ka fi iyayenta haƙƙi a ganta eh daga nan da suka aura ma ita to su sun gama abin da za su sauran abin da za a tambaya daga ranar yana kanta su sun gama to kaga a ba sai ƴaƴa sun zo ba tukunna zaka fara bibiyar tarbiyya tun yanzu zaka bibiyi wannan ka gama da ita wal mukallabu bi habdiha kai aka tsorawa kula da ita wa tiyanati ha da kuma kiyaye dabi'un da shine ziyara mun fara da rayuwar dukkan ma'anar da ni kaulin lahi ta'ala saboda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna ka duba kalmar qawwamuna sune masu tsayawa da kulawa alal nisa'i gaba da ko ta girbe kan ka aure ba kai ne yanzu alfa da omega sai abin da kake suratul nisa wa li qawli nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wa sallam wa rajulu ra'in bi ahlihi mutum mai kiwo ne akan iyalansa mutum mai kiwo ne kan iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyati sannan abin tambaya ne daga abin da aka bashi kiwo Isa wai wato malaman tarbiyya ke cewa wanda ya iya kiwon dabbobi yana da kyau matasa su rika kiwo in ka iya kiwon dabbobi guda ishirin to za ka iya shugabanci ashirin ka ajiye garke dabbobi ishirin ka kiwata su to za ka iya in ko ka sata to ka hakura kuma wannan muwaƙi za a ga ku auna ku gani hadisin bukari ba annabin da ya zo bai kiwon dabbobi ba akwai akwai wato karatu mai yawa to kana so kai ma ka iya hakuri yanzu ya kamata ka fara biyo kafin ka ba kai aure Allah kuwa eh ko na wakilci ne kai za ka kula da su ai anan za ka gane ya gudun ruwanka ko na wakilci ne ina gaya ba abin da kai dabbobi za ka kawo kaji Allah rasuwa dabbobi za ka kawo alaga ba ta malam da an jike ko da aiki ke to wannan shi ne wa huwa mas'ulun an ra'iyati za a tambaye shi dangane da abin da aka bashi kiyo kun ji haƙƙi na uku na hudu wa min haqqi al-mar'ati 'ala ar-rajul an yu'allima ad-daruri wa al-hukm yana daga haƙƙin mace akan miji ya koya ya koya ita ad-daruri menene ma'lumun min ad-din bi-darura ne kiran bindi abin da a ya zama dole wanda bai kamata kowa ya jahilce shi ba ko wanda in dai musulmi ne kai bai kamata a ce ka jahilce shi ba shine ma'lumun min ad-din bi darura bai kamata a ce ka jahilce shi ba wai dan ba kai kai ba malamin islamiya bane a sallah azumi zakka da abin da yake na dole in dai musulmi ne kai ya kamata a ce ka sani shine ma'lumun min ad-din bi darura ba wai matsala ce ta malamai ba a'a in dai musulmi ne kai ya kamata a ce ka sani to ka zo ka gani ka je ka ku tambayi wanda suke koyarwa ibrahim ku gani za ku wata sati ne zuwa sati biyu rage bikinta amma ba ta san ma'alumin mai jini da darura ba me yasa saboda bodin ta gaba a a rayuwarta kuma ba a koyi din eh lebun waye lebun waye oke ba ta mu tambaya kake waji da alaka eh eh eh mana to oke mulo in ji sha tara ko yau ko kyauri kace kyauri babu gaba ɗaya ba addini in kika aurawa wato ta zo ta auri kauri sai dai rufe kofar kawai to kai ma ka sani ne ku tambayi duk an gwaye kuɗi ba za ka yi wata gutse biyu ba a gidanka ba ta kara ta fara yi ba tambaya haka ne ina yake an gwanne na ga kai ba an gwanne ai ba da kai nake ba na ɗauka ba ba wa gwanne eh na ɗauka ba ba wa a ji ma an kare ne ai ba zo ba Allah wata ɗaya biyu za a bare ma tambaya kuma a cikin ma'alumin bila duni bila duni da zarura ina gaya ba fi fa ta tadkuru na ba a koyi ba to sai yace wato wa min haqqil mar'ati 'ala rajuli an yu'allima hab daruri yana daga haƙƙin wato mace akan mijinta shine koya mata abin da yake na dole min umuri diniha na al'amuran addinin ta idan baka iya ba ka gaba girman kai aw ya azara laha an taqa an tahdura majalis al-ilmi ko ya mata izini ga tafi makaranta tun kafin ta gane baka iya ba sai ka saka a makaranta shi kenan kawai sai ka rika tawazu tawazu ba hauki da abu ya zo kace tambayi malam in ta je ta yi bayani ka ce ai na san na faɗa ba za ki zargi wani kun fiye da da malam haka ne shi ke nan kawai ka ba a haka ana yi ana yi har a kai matakin da za ka wuce ta eh sai ka yi dabara akwai baiwa Allah da na sani da a tsofaffin ɗalibanmu na baya Allah ya ta ce wa mutum shi bai yi amma ganewa ya ta biyu biyu sai ta ce ma kawai ya je makaranta haka yi wallahi dalilinsa dalilin da ya goma makaranta ya rika daukar karatu kuma ya ɗiba da yawa sosai to kaga wannan ba wani girman kai amma wani la yadri wa la yadri annahu la yadri shi ne irin murakkab to inna illa take kenan ya fi illa to saboda haka to sai yake kai ba ta izini fa inna hajata hali islahi diniha domin buƙatuwarta dan ta gyara addinin ta wajen tsiyati ruhiha da kuma gyaran ranta gyaran zuciya sai ce laysat aqalla min hajatiha ila ta'ala ba kasa yake da buƙatar ta abin nufi buƙatuwarta zuwa ga abinci bai bu wannan ba bai bi ba yadda ka san cewa kullum za ka fita ka ce ya mun fita nema to shi ma wannan ba dole ne wancan bai bi wannan ba eh neman abinci wacce rabi da abinci alwajibi bazluhu ma laha wanda yake wajibi ne ka ba su ita kaga wajibi ne ka ba ta abinci na ci da sha ko to wajibi ne ma ka ba ta ilimi وذلك لقوله تعالى saboda faɗin Allah da yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah ko an fitakum ku kiyaye kawunan wa ahlikum da iyalanku naran da kuma daga shiga wuta wa qudu annasu domin makamakin wannan wutar shine mutane wani ijara da zuwa ka koma ka gani wannan ayar a cikin tafasir kadirin bayanan da aka yi dai da hadisan da aka kawo cewa saboda ita wuta mutum dan kankanin zai mata ka sai an linka shi wal mar'atu min al ahli to Allah ya ce wa ahlikum to ita ko bata tana cikin iyalai wa wiqayatu halin an nar bil imani wal amali salih kiyaye da daga wuta kuwa bil imani ta hanyar yin imani ake kiyaye ta dole sai yin imanin da ya haɓaka wal amali salih da ayyuka da kwarai ta haka zaka kiyaye ta daga wuta to ta yaya shi ne ta haɓakar addinin ta to sai yake malin shiga wani cewa wani amadu salihu la budda lahu min al-ilmi wa ne mutum shi kuma aiki na kwarai baya samuwa sai kai karatu sai kai nemi ilimi wajibi ne wal ma'rifati kuma sai ka nemi sani hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi ala al-wajhi al-madlub kira'an har ya zamto yadda zaka ba da shi ilimi wal qiyamu bihi da yadda zaka yi aiki da shi ala al-wajhi al-madlub kira'an zaka yi ne a wata fuskar da wato shari'a take nema a shari'anci yadda shari'a take nema a shari'ance za ka yi ba yadda kake gani ba dan da yawa wasu za ka akwai shi da nafila za ka yi shi na su salloli amma wallahi bai san ta ba saboda ya ga kamar aikin na zai ma'alu ne to shine matsalar to sai yake ma haƙƙin mace akan miji na biyar wa min haƙƙin marati ala rajuli an ya amura hadi iqamati dinillah yana daga haƙƙin miji akan mace mace akan mutum kai shine ya kiyaye mata addinin ta eh ya kiyaye mata addinin ta an ya amuraha bi iqamati dinillah ya umarce ta da ta tsaya da addinin Allah wal muhafazati ala salati kuma ya rika wato gaya mata cewa ta kiyaye dalla ya rika bibiya ya ga tana dalla dan kaga wani fa bai san ma kwanakin da matarsa take al'ada ba ba ruwan sa shi sai dalla ko ka sai ba bin da ya mazo li kauli ta'ala saboda fadin Allah wa mur alaka bis salati ka umarci iyalanka ta hanyar yin sallah sai Allah yake wasabir alaiha sannan ka yi hakuri ka juri ka tabbata wajen haka saboda sai ka yi ta masa yau da gobe ne sai kana yi kullum za ga wani kullum yana zuwa sallah asuba amma wallahi matarsa sai da safe take sallah kuma idan ya zo wani zai tsababin Allah ba zai mata ba zai yayi wala amma da ya koma zai zara tana alwala ba baka ba Allah anan ba abin da ake yi shine idan ka san tana da nauyin bacci idan ka tafi da lokacin da za ka alwala idan ka dawo ba ta tafi ba sai ka kuma tafi ta sai ka tsaya cikin dai kana tsayin sai ta tashi idan ta tashi kaga ta je ta yi alwala to idan ka saba haka duk ran da kai magana ga dai za ta tashi gaba nan ana nan ana nan ba ka je na tashi to wata ita za ta tashi ka Allah amma wani za a gaba ruwansa shi za a ga wani ya fi kowa zuwa masallaci da makaranta amma kullum matarsa na gidan boka kwarai kuwa wai ji ba ruwansa Allah ya ce ku an fusa kuma wa ahlikum idan ta tashi ga wutan sai ta riko ka domin kai aka dora wa nauyin kuma baka dau nauyin da Allah ya dora maka ba sai dai in ka yi iyaye ka ta ki to wannan ba amma dai wajibi ne ka kula da wannan kamar yadda malai ya kawo mana hakkin mace akan miji na shida wa min haqqi al-mar'ati 'ala rajuli yana daga haƙƙin mace akan miji shine an yi azana laha fil khuruj ya ba ta izini ta fita min albayt daga gida idan hajat ilayhi dan bukata ta kama ka an targama fi juhudil jama'a kaga wannan mu ba mu da wannan matsalar kamar da yake ayi tafiya dallar jami'i laraba ne suke da wannan amma mu yanzu kaga ba ai ba mu da matsala a au fi ziyarati ahliha ko ziyarar yan uwanta wa aqaliba hada kuma yan uwanta danginta na jini au jira ne a ko makota dan za ga wani ko makota baya wari a jira wai shi babban Allah ya da ko wata burbabbiyar bata ya je fitan mata uku ce daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya daya daga kuma gidansu inda aka haife ta zuwa gidan miji biyu daga gidan miji zuwa kabari waye gaya ba a ina to a gidansu ka gano ta ka nemo ba ba gidan da ya gani ba shi ma zan da yake son ta inda iya gidan ne ba zai je aure ta ba ku ta uku kuma wai har ɗan jirmi da hau jirmi su wannan karatu kuma ai kambara ma an zala lawo bi hannun sultan ballan ba wai ran tanka ce bai yi ko a'a ma an zala lawo bi hannun sultan ba ku dike da ni saboda haka abin da ake so ka kalla mutum ya tsaya ya duba ya gani ba laifi bane to bara mu bi sharti an yi amura ha bil jilbab amma da shartin ya umarce da ta sa jilbab ta rufe jikinta ka gan wani za ka ɗabi'a ka je ɗauko bayan ba a fita ɗin hatta yan uwanta duka ba wai rashin kirki daidai ne idan ka gano bayan ka auro ta ka zo ka gane a ga wasu yan uwanta marasa kirki ko ka kalli wata ɗabi'a su ba sai kyau ba ka ce ba za ta gidan wanta ba ko kuma ta tashi zuwa ku je tare bayan kun je ta shiga ta yi abin da za ta yi ta so ku tafi saboda kana ne tarairai tarbiyyarta akwai wanda kuma kai da kanka zaka ce ka bi gidan wani a cikin yan uwanta in ka lura da ɗabi'ar wata mace ma ba ba laifi wani dan kayi iyaka amma gaba ɗaya ka zo ka ce yan uwanta duka ai hankali ba zai karbi wannan ba kowa bai da kirki har iyaye da ba ta zuwa bai kamata ba kan bai kamata ba dan za ga wani saboda tsauri da ya yi karatu mai yawa bai saboda tsaurin da ya yi za ga ya zo ya sa shi a gidansa kowace ba isa a leko ba ba fita ya dau wannan fatawar ya dora wai ba za a fita ba har na karanta a cikin malam Muhammad Siddiq al-Mangawi ya gawo a cikin wannan littafin nasa na ya sunan littafin nan da karami na sani eh ba kalawul mukallin ba fallu da amru bainan zauje da ya kawo da ya kawo labarin wata ita da ya mata iyaka kuma ya samu musulmatin mumina din wallahi gobara ta kama akai akai ta fito take wai ayyub ba ta tambaye shi ba da Allah ka ji wannan a wata kida hukunci ne Allah sai da aka samu wani suka wurgota wurgota akai suka kashe wutar wai ba la haula wala quwwata illa billah yana nan a cikin bandu da amul zaka ga ya kawo wallahi take fita akai ba wuta tana jiyara bai wa Allah ki fito tace wai ai ba ta tambaya ba awa da Allah in ta mutu ba ina umanci je ana gaya ba to saboda haka kaga wannan irin da ne wanda wasu sukan kai matuƙa su kure dan kaga wannan ba karatu ne ya yi ba ba shi wani wallahi to saboda haka wajibi ne mutum ya zanto dan za ga wani wai to yake kula da harka addini amma rashin karatu sai ya zanto kuma yana tsawalawa sai ga yana wuce gona da shi tsakani da Allah shi addinin addinin mu wata dan ne wa kadalika ja'alnakum ummatan wasatan eh ya zanto kar ka zama nutari amma ya zanto kuma kana kula da addinin Allah shikenan ya fahimce ka haka to sannan ya rika umartar da dasilbab to anan ne shi ma muke kokosar kan matasa za ga ya zuba gaba ɗaya mai afai ya zuba mata kuma wata zo gidan ya ce ba za ta sa ba zan can banza kake yi idan kana so ta sa hijabi to ya kamata ka nuna mata tun a kayan da ne a abban hana ka sa mayafi ba akwai mai fadi mai kyau ka sa amma ka hada da hijabi ka gane cewa kuma wata ina tattaunawa ku ta gane cewa kai priority din ka kawo zan hijabi duk wanda take so za ka je ka kawo na taba shiga irin wannan kestin wani shi matsalar da ya ta shi gaba ɗaya kayan leban mayafai goma sha shida duka ya za ba hijabi ko ɗaya wallahi da wajen da muka je filo muna tattauna nace ke tace wallahi malam shi ya tsora na tun da nazo ka ga shekara mu kida tace tun da nazo wannan mayafan da ya sa mun da su nake amfani tace a gidanmu da hijabi ya gani aka tace wallahi tace da hijabi ya gani shi ya bata ruwansa ta bata to saboda haka yanzu kuma bambare ta sai ta ce masa ita zo take ai maslaha ta yi za ta dina amma a zo ya daura bi ta daura bi abin nufi shine ya bari ta rika rabuwa da bayafan a hankali saboda yanzu tana aiki ita tana samun kuɗi ta take biya wa kanta bayafai to sai zo ta ce to ta ce kaga na ɗauko wani rayafi ta nuna ce kaga wannan dubu shida ɗari biyar nan da yi inda matsalar ta ke saboda haka komai sai a yi liman waje da a hankali ka tsarin da kake so ka bi shi kan mutum ya je kuma wuce gona da ni to kaga hankali duk lokacin da ka je mata a kan ba sai ka ce sai ka ce a kawo yadin hijabi mai kyau ta zaba haka ake yi ta zaɓi wanda shi kenan da haka za ka ga duk an rabu da wancan baka sallama mata komai ta siya da kanta ba kana yin wannan to zai ga hankali za ta gane ra'ayinka a aikace ba da ban magana ba a aikace to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa to ka an kargaba fi shuhudul jama'a mun wuce nan an yi amura ha bil jilbab wa yanha an tabarru ya hana ta yin shigar ya jujuwa ba juju tabarru dan za ga wani saboda tabarru din ba saboda shi buntirin jahannama ne da annabi ya faɗa addayus allazi yuqiru al-fahishata fi ahli shine annabi yace bunkirin jahannama ba ne shiga aljanna ba sabai ka ce waye bunkirin jahannama yace shine wanda yake tabbatar wa iyalinsa barna shine wanda zai dauko classical presentable one ya ajiye a gaban mota kuma ya rika yawo da ita ba hijabi ko ta yi shiga sannan idan abokin da ya zo yanzu suna mota idan ya zo ta barin da zai sauke gilas wai ya bai ko wai ana magana dai wannan wanda irin da yubi ne kai ka gane me nake nufi kuwa yawa ga barin da gana gaba wai abokin sa ya ko ta barin da ya zuro kai wai magana suke ko ba a yi shi ya sauke gilasin da kansa ya leko matarsa na zaune a gurin wai suna magana malam Ma'azin Suleiman Kali malamin Allah ya kare wata rana a irin a irin a ɗaliban su na Usman bin Affan shi da yake duk wanda suka san shi a harka biki yau da zoji a harkar tabarruki ko wani sako baya shiru duk yan biyu ke sun san shi haka ana lakta zai iya koro shi wallahi wata ta hango shi sun taho da mijinta ta yi wannan shigar ya zuzu wa madubi da mijinta ba sai ya take ta noke noke take wani ne ta ce malam da gani wai shi ne na ɗaya a karama kallawo a karama ni nake ta za wai ni nake ta za to da gaba ɗaya ta gaba girki kwanjol a wai shi ne ke gaya masa shi yake ta sa eh to da haka kai ya gane shi yake ta sa Allah ya tsawo to saboda haka wannan shi ne to kaga wajibi ne wajibi ne a kiyaye wannan wasu buri da yawan fita kawai duk inda ta ga dama ta kama yana haha anil aidi kamar yadda zai hana ta sa turare ba fa wai na nufin turare gaba ɗaya ba turaren da za ta fito a kanshi a waje dan wasu suna ɗaukan cewa wai hatta a gida ba za ta saba a'a wata za ta sa turare a gida duk kanshin sa fita ne ba za ta yi ba sannan za ka iya sawa kuma ma in fitar za ta yi amma ya zanto ba mai jin kanshin sai ita ko wanda zai ɗauki odu shi kenan ai za ga hatta hatta in aka je za a ce ma wannan ko women wannan ko men duk da cewa lokacin bomin din ma sai kaji yana kai wani nasir za a ganki shi ma kansa ba magana ya danganta da kudin sa kawai to saboda haka abin da ake magana akai shi ne wanda ba zai tashi ba kaga in sai an zo kusa da ita za a ji ai ba zai zuwa kusa da ita sai muharramin ta sai mijinta ko shikenan sun kuma sanki shine matsala ai to kaga ai wannan yana cikin maganar baya da muke na cewa kula da ba ikhtilaf tsakanin waɗanda ba muharraman da ba ai za a ga mata hankali har ko ce teoriya da za a yi a makaranta ba ta yarda a je kusa da mata sai dai su je baya a kan allo amma a zuwa yin tashin wata ba ma a gane tana da miji sai daga baya duk wanda suka yi jami'a da ta je da sukin sun sani ba a ganewa sai daga baya saboda ba ta zuwa wata ma tana da yara amma ba za ta kiyaye mutuncinta wata kuma za ta zo ta yi ta gama ma wallahi ba za ka gane ba ta da aure ba ake ba ta da aure saboda kiyayewa dan ka ai musu kudin goro dan mun taba wani dibet na taba tambayar wasu wasu muna karatu ne tsakanin yan talla da yan jami'a zuwa suka fi fatani aka rika dibet eh na musamman ne ko ba yan kasuwa da fi gane yaran nan bashir ko yawwa ka je jami'a kuma kana zuwa kasuwa to kai ne zaka fi iya mukarana ka je ka gani ka ga tsoho ya yi jiga da ita amma yana wasa da ita Allah ako yawwa kai ma ai gurin ku nan haka farai kuwa da masu dankalin nan da gujiya za ga ya yi jiga da ita amma yana wasa da ita ta rike hannunsa yana wallahi sai ka bani kuɗi na haka to to sai kai kwamfiyar mun taba wannan da wasu suka ce ji yan jami'a ya iska ne sai na je ho wannan matsala na ce to tsakanin yan talla da yan jami'a ku yi mukarana tsakanin ku da Allah ku je ku gani aka rika dibin wallahi wanda za ku gama jami'a har ku gama ba ka santa ba haka ne to tun da ta shiga ba ta bude fuska har ta gama wataƙila wata sai bayan ta yi aure sun zo da mijinta ba su ko hada za ta gaishe ta iya da ji ai aji guda baka san da ba kaddan na kwan ka ganta da nikali kai ba ka san tiya Allah ya tsawai to saboda haka sai yace to um kama yana hanin ilimi kamar yadda zaka hana ta sa turare wal bukhur da kuma shine turaren wuta kun san su yan Maiduguri suna yi daga bayan wannan turara akwai turaren hayaki da za a yi a zo a yi shi ne wani wani wata rana a ubayi ba da wanda ya wani daga cikin malaman yake saboda wani da ya zo yana koda matar da ɗan maiduguri ya auro ya auro wani ya sha wuya da ya auro wannan yake saboda za a bar zaman lafiya fitsari in dai kan shi ko wallahi saboda tsafar zaman lafiyar da suke sannan da yadda suke kanshi wai kwaɗe ta mana yake duk ban aure ba lokacin to wallahi in za ku yi aure ku aure ɗan mai dubu me da ne yake wallahi saboda sai wani yake suna da tsafta yake to saboda tsafta ta fitsarin ta ba kan jin jiraye Allah ya yarda to saboda haka wannan shi to sai yake kaga sai ka hada ta yin wannan in za ta fita gida ba ne ويحذرها من الاختلاط بالرجال an kuma zuwa ya hana ta ta kuduwa da maza ta ki ta bi tsoron Allah ta bi tsoron Allah kace ta waje ko ta tafi makaranta ba bibiyar ta zaka rike ba ita da Allah shikenan kawai ta bi tsoron Allah kace rike wannan kuma wallahi in kana addu'a ku ba ta ka waje ka rika samu da ido ba dan za ga wani gadi yake kullun sai ya je ya duba me akai da Allah wani ta shigo da ta shigo nan da wata magana da watai kaza duka kana da aiki kai dai ka kiyaye ya zanto baka bata ƴaƴan mutane ba kuma ka rika addu'a wallahi wallahi ka je kai baccin ka ba abin da bai dame ka to sai yake wa wa musabahatin da gaisuwa shi kuma anan ai kaga ƴan ƴan jami'a ai sun bayin da gaisuwa yawwa dan na ga wata mai kima da mutunci amma ba ta ban mai dai shakin han komai ba za a zo a gaita ko kuma nan da ta balle lafiyar da lau amma ran da ta tafi NYSC kafin da duk sai ta gaisa da duk kabilin nan saboda wai za a yi mata dariya amma ta gaisa ba abun fa ko a NYSC din abun da ya yi ne in kai ɗaya sau ɗaya biyu uku aka yi ma dariya daga nan an daina baka hannu ko a NYSC din da sun zo kan za a ce shi wannan a ai kaza kaza su gama surutun su daga nan an daina ba za su ƙara ko matan ne su rana zuwa kan kaza a amma haka sai ai ma ikara shikenan kawai domin Allah da yake gano shi a ilimin idan kuma baka yarda da wannan ba ka faɗi in dai ka yarda Allah yana Kano yana kallon ka gaji gari da mata to in ka tafi Enugu ma haka ko Anambra shikenan to shine domin akwai nan ba wato auren mutane yanci kenan wanda gwamnati ta halatta laifawai to sai yace kama yuhadiru min ru'yati television kamar yadda zaka wato zaka rika tsoratar da ita daga kallace kallacen talabijin shi ma nan wanda za ku ga da ai da can a bayan shekaru ba ma masu yawa can ba za ka gidaje ɗaya ɗaya ne masu talabijin a akwai ranakun da ake sa ranar kallon lokacin da ake da abubuwan ma wato masu ɗan tsafta tsafta to shi ma a nan sai ka yi tsakalan wani lokacin tsananta gaba ɗaya mutum ya zo ya ce ba za a kalla ba kun kai wannan tsoron yana ba da ƙofar fitinar kuma kawai abin da ya fi ni abin da na fi ɗauka a tajriba shine in ma za a kalla to ka kiyaye idan iyalinka kafin Allah ya sa ƴaƴa su taru ka nutsar da ita ga abubuwan da kake so a rika sawa a gidanka kana zaune shikenan in yarinya ka auro su sai kai zaka nuna mata cewa kaddasha kaza illa ce da ita da mace idan wato idan ka matsanta da yawa to za ta samu wa kanta kofa domin da da mace mace shine shedan shi ne zai rika bata dabaru nan da ka fita dan da kana nan ba za ta yi ba amma idan ba ka nan za ta yi kuma idan ka hana talabijin ai ka shedan ba kofa gidan shedan ba kofa waya da za ka yi da wannan ba gwaran talabijin din ba ma ko ba haka bane na waya da za ka yi kana shiga YouTube komai duk gaba ɗaya in farfajiyar wuta kake so za ka gani haka kawai ba za ka gan kan sa da haka kawai wannan yahuda za su rike ma kallon ba ko ba haka bane haka kawai to idan ku Allah ya taimake ka ka dora ta akan tsari cewa ga abin da kake so a yi shine har idan kun fara da to shine za ka tashoshi da an zo wannan tashar ko sako bi ma kai dabara hikima za ka ko sakowa ga yana zuwa nan yake ce ba kyau kai rawa ake ba kyau idan dan ka yi saba haka ko baka nan ba za ka kalli rawa ba Allah ko makota ya je ba zai kalli rawa ba amma idan ka gama yi a nan zai shiga makota ya ranar da ya jiyo wani ba Allah haka muka yi digi a a wata ra'a da wani alarama bana wannan magana wata ran da ne wannan magana bibi wallahi haka ne yace yayi irin wannan tsanantawar ya hana a gidansa yace kawai zai ji wani yaro dan zai ya jiyo yana ta tsalle yana rariya rariya yana ta juyawa yace to ai ka gani wallahi jigilar da babu yadda yaron ne ya rika juyawa yana wai rariya na ce ne rariya yake wata waka ce kunna miki ta abin nan nace to ai ka gani abin da ake gudu ne inda tuntuna an gaya mar ba kyau idan ya gani ya ji a ba kyau shikenan nuna mata kace ka ga wannan ba kyau sai a wuce wallahi ko ba ka nan ana dannuwa zai ce abba ya hana ko baba ya hana wannan hikimomin za ka yi amfani da su amma da zarar ka matsa din nan kai wai ne dabara da wayo to la haula wala quwwata illa billah to wannan hikima zakai kuma sannan mafiya hakarin tajoji ana toje sai a tushe ma shikenan kawai a tushe to sai ma da yake mana um wa sama'il agani da jin kada kada ne magana da ne waƙoƙi da kada kada kaji duk sun haddace yara da suke da synaptic junction junction da bature yake fara kwakwalwar su sun abin neman ne waye kuma tana abu na shiga yan tana budewa electricity ne da shi shi shi kwakwalwar memory din na dan yidi ne amma baya shiga baya shiga saboda haka abin abubuwa na shiga tana kuma budewa tana kuma to saboda haka wannan abubuwan din rike su suke shi za a gane risala da yanzu yake ka fara jefa musu alƙairi kafin wani abu ya fara shiga kwakwalwar haka bai zala ya fara a mukaddimar sa yake canza shi da wasu suke kallon gaban ban waye ba da muke fara sa ƴaƴan mu su fara da hadda ko su fara da qur'ani wani zai zo ya ce ma shi dan zo turanci yake so ya fara ina turancin nan zai yi wallahi kuma za ka sha mamaki kai ka kai ɗanka gidan turancin mu zo ran da shekara sha biyar ashirin mu zo mu gwama tsakanin namu da naka ga ƙur'ani ga abcd ne ka shiga bayero na sha ba da wannan misalin ka je fbuk tukurin mala abban allah ya shigar da rama ka zauna ka ga yan tukuri ka ga medical doctor hafizan alƙur'ani ka ga engineer ka ga lawyer duk suna yara suka haddace alkur'ani kuma yanzu a ajin ba wanda ya je gaya musu wani abu su suke jan fasilan saboda qur'ani haka yake amma rashin wayewa wasu da jin cewa wai suna da civilization wai sai a ce wai to ake a yaro an ce kom ya ce i'm coming wannan kom din ko a hanya ba za ka koya ko ba a yi ta hanya ka je ka ga wanda wasu yi boko ba amma suna fijin din duk abin da za a yi sun iya amma wannan idan kokolwar ɗanka ta buɗe ka jefa mata tarbiyya kake so ko ka mutu ka bawa ɗanka abin da kake so a bari boko kuma za a yi da turanci za a yi ai gasu nan da yawa muna gani gasu nan na san alaran man da muna koyarwa a ubayi malam munir ya sai sai bayan muna ubayi nan alaran man ne da mun muna sha'awarsa abubuwan da yana addini a lokacin ya yi makarantar kulliya yayi yana son turanci ya koma ya je shi ba a yanzu lo ya karanta a gani lauyoyi da kakali sojoji ma lauya ne haka yi za turancin nan a gari in za ki wallahi ne sai dai kai shi bango a to wanda ya haddace alkur'ani me za ka gaya ba ya ɗauko kalmomi ya zuba su kamar guda ishirin talatin ya haddace ya ce to bari ya haɗa tantan to wannan shine wasu ke ganin wai kamar rashin wayewa ne me a ciki kurin mala ba za ka gaba ɗayan su a cikin mutum a jirin za ka wasu biyu ne a zaran mumi kawai saboda duk ɗan boko ne duka kadiji ya zo ya tsuce ya zo a tsuce ko hula ba ba kansa amma Allah ana zuwa kansa sai ka je rayu fi kuma Allah fi auladi saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye shine sannan shekul islam ibn taymiya yake cewa ku sani alkhairi baya haduwa da kita kike yake in dai kana tura su kai da kokolwa to zai koro alkhairi haka abdullahi dan mas'ud shi ma yayi kwamfashi kai cewa mutukar mutum yana tara wannan to zai tara munafurci a zuciyarsa to sai ma da yi na bakwai wa min haqqil mar'ati ala rajuli yana daga haƙƙin mace akan miji Allah yushiya sirraha kada ya rika yada sirrinta ya rika zuwa yana fada walla wa Allah ya kura aiba kuma kada ya rika fada aibinta dan za ga wani yaro sai ta fada idh huwa al-aminu alaiha la hawla wala quwwata domin shi amintacce ne a gurin sa wanda za ku iya shiga ka saki labule da ita shi za ba da rika ce ba wasu ba da rika ce hatta maganar cin sarai kana cikin labule ko baka zani da ita wannan sarai don ba ka da wannan ikon da yanzu aka baka dama wasu suna ganin ba sai ka sadu da ita ba iya sakin labule da ita kawai ta fi sadai me yasa saboda kai yanzu aminun alaiha kai amintacce ne a kanta to shine malai yace wal mudalabu bi ri'ayati abinda ake nema dangane da kiyaye ta ana neman ka kai da ka kiyaye ta wa zaudi anha da kawar mata azzaudi shine korewa da kawar mata da abin da zai cutar da ita shi da wani daga cikin magabata a cikin fannin ta'amul shi ma ya kawo wannan magana cewa lokacin da yanzu matarsa yana da matsala da ita aka tambaye shi matsalar ta ana ta rikici a lokacin da yake ba zai faɗa ba aka tsaya yake saboda ba zai bayyana sirrin sa ita ce matsaloli ba burtik yace saboda baya son bayyana sirrin sa bayan sun rabu ya da ita aka zo aka ce to yanzu zaka faɗa yace kuma yanzu ai ba yanzu ba maharrama ta bace ajnabiya idan nayi nayi gibata la haula wala quwwata illa billah yace yanzu idan nayi magana akan ta kuma nayi gibanta wallahi bai faɗa ba in ta je ta faɗa ya ruwanta amma shi sai ya danne na ai da ba wannan ai kololuwar wani aka faɗa ba sai aka yi dole sai an yi haka ba ai ai wato ana kawo irin wannan misalan magabatan ne don mu rika jin cewa lalle akwai uwa bayan Allah eh na gaske to shi ne malai yake to a wa min aqbaril asrari yana daga mafi hadarin sirrukan ta kuwa shine asrarul firash sirrin shimfiɗa da wani zaka zo wallahi na je siyan littafi a kurmi na goni ya shigo wai amarya ya zo yana kalmar da ya faɗa ba zan iya gaya muku ba wallahi da layi babba ne na juya na kalle shi da ciki ko Allah littattafai yake siyarwa na jikam ni da zuciya ta nace matan da himar ya mila asara yana gaya wa yankin na shagon a ce wai ya zo wace gari bayan an kai ma amarya yana faɗa wai ai kaza ina kai Allah sai na lahi wa ina ilaihi kalmomi na rashin mutunci yake fara wai akan amaryar ai bayan ba daɗi ma kuma annabi ya hana ba za ka ji me annabi alaihi salatu wasalam yake faɗa a kan to sai yace um walidha hazzara annabi sallallahu alaihi wasallam min idaatiha shi da annabi ya hada idaa yadawa daga nan ka samu almidiya radio almidiya idaa shine mutum ya watsa wato propaganda ya watsa zanti to sai yace li hadisi asma binti yazid saboda hadisin asma'u binti yazid annaha kanat inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance gurin annabi alaihi salatu wasallam wal rijal wan nisa'u qu'ud lokacin maza da mata suna zauni fa kana sai annabi yace la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ali a iya samun fa namiji ko wani kila kaga wani namiji yana iya faɗa abin da yi da matarsa yana iya fito da wannan kalmar ya faɗa wala Allah mar'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha kuma wata kila ba a iya samun mace ita ba ka ga ta labarin labarin abin da ta yi da mijinta faran malkaumu kawai sun ce mutane kowa sai sun koyar da kai shine aran malkaumu duk sai aka sun koyar da kai to me baro ba kultu asma binti yazid tace sai nace i wallahi ya rasulullah haka ne ya ma'aikin Allah innahunna la yaf'alna wallahi mata sunu kuma har a yanzu mata in suka haɗu in ba waɗanda Allah ya kiyaye ba sai an yi wannan zanta daga maganar sai da magani za a fara faɗan sirri ana fara maganar sai da magani to sai a mu fara bayani ai kaza kaza kaza ai ni ne gida na kaza ai ki ki rago ne ki ake mai gidan ki rago ne ke kuma kaza haka suke yi na'am har kasuwanni ko da yake wannan matsalar ai har wani kaji muka shiga a Saudiya ba wani ke kiyin mai ka jin dan Pakistan ne yana gaya wai yana saboda hasin gadi wai alhazan Najeriya wai za a rike ciki yana ta batsa wai talla talla za a ba da magani na na bari ne na'am Instagram. Fatin namiji goma. Sai ta zo ta rika bayani? Inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi. Eh, sai musu talla ba ta fatan ta, don wannan tallan za a ba ta wani abu. Allah ya kiyaye. To shine malai yake ce mana a wato sai na asma'u binti yanzu tace mata suna yi ya rasulullah wa innahum la yaf'aluna tace mazan ma ne dan kan ba za su dauka iya mata ne tace mazan ma ne kala sai yace fala taf'alu sai annabi yace to tunda duk ne daga yau kar ku kuma fa inna ma zalika mithlu shaytani domin irin wannan shine misalin shaytan da lake shaytana ya hadu da shaytani ya maki fi dariqin a hanya faga shi a harisa da ita wannan su yanzuruna mutane suna gani irin wanda yake wannan to daidai yake da wanda ya fito bakin titi ya zaji da matarsa in dai za ta yi ta gaya kawaye kai ba ka gaya abokai a to me bambancin ka zo kawai bulufin ko kawai shi ne bulufin shi Allah ya kiyaye na takwas wa min haqqil mar'ati 'ala rajuli yana daga haƙƙin mace akan miji an yattakira hasil umuri ya nemi shawararta a cikin al'amura don wasu za ga sun raina mace cewa yi da Allah wa yake shawara da mace akwai wanda yake faɗa ko a ce da wa yake shawara da mace yawwa a ce wai da yar da uwar dan hankalin su guda haka maza ce wala musamman ba wuce wala fiya mallaki ta khusuhuma musamman ma abin da ya shafe su za ga wani abu ne da ya shafi gidan wallahi ba zai shawara da ita ba sam wa auladuhuma ko ƴaƴansu ƴaƴa da za a sa su a makaranta ko za a kai su kuyi wai ba za a ɗauki shawarar ta ba to sai ma da yake wannan ibtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi alaihi salatu wasallam faqad kana yastashiru nisa'ahu domin annabi ya kasance yana neman shawarar matansa wa ya'khudhu bi ra'yihi da kuma wani lokacin yana karban nasu ra'ayi wa min dalika ma kana minhu yawm al-hudaybiyah yana daga haka abin da ya faru ranar hudaybiyah haina faraga min kitabati sulh lokacin da aka gama rubuta sulhu kun za a lokacin ayi dittafi auki ya kama su domin an zo saura dan take kadan tafiya awa shida misali saura tafiyar minti goma sha biyar a ce ba za mu shiga ba kuma a yadda annabi alaihi salatu wasalam yace ya yadda za a koma tafiyar awa shida misali daga nan zuwa Lagos ka je ibadan mu dauka ba ibadan ka ga ibadan ma da sauran tafiya saboda haka amma kana jin kanjin Lagos kawai a tayo wuce ka je dai ka da Kano dan ba za ka je ba to saboda haka irin wannan abubuwan duk suna cikin jin haushi tun makale li ashabi sai annabi ya ce wa sahabban sa komo ban haru yace kowa ya tafi duk kuma yake kowa ya je soke dabbar sa sun mahdiku sannan bayan nan kowa ya aski ba wallahi ma kama minhum rajulun yace na rantsi da Allah duk cikin su ba mutum ɗaya da ni tsaitar ba ɗaya da za a ce in ba rajin biyayya ne ba a yi ba gaba ɗaya ba za ka zaki da yana baka kobar anan ba sai yana da na gurin jiwa bai miƙe ba ilzami kenan ko yawa sai kawai ya zo ce ma ai kaga haka ce a ce wai duk sun gudu wai za a zagi da ba na wuta ce wai sun gudu a hudu sun baki banda da ina ali da dala abu dala da wane ne alin sabo ma a to sai ka koyi ilzami shi yake shi ma da ibnu jami'a yake a min hadis sunna ilzami abinda kai da da shi to wara a kama wuyan ka dai to sai yace ba wanda ya miƙe hatta kala zalika salata marat kaga ba wai ji ne wace sai da annabi ya faɗa ka sau uku falamma lam yaqum minhum ahadun yayin da ya zamto ba wanda ya miƙe a cikin su da kala ala ummi salama sai annabi ya shiga gurin ummu salama radiyallahu anha fa zakara laha maliki minan nas ya ambata mata abin da ya haɗu da shi daga mutane fa kala sai ta ce ya nabi Allah ya kai ma annabin Allah a tuhibbu zalik kana so su yi haka tambayar da kai mace nan kana so su yi abin da kake ka umarce su da shi kaga kawai sai take ukhruj in dai kana so su yi fita wala tukallim ahadan minhum kalimatan kar kai wa kowa magana daga cikin su hatta tanhara kana fita kawai tanhara budnaka har sai ka soke raƙumanka kai ka soke naka kar ka kula shi wa tad'u halikata sannan ka kirawo mai askinka fa ya halika ka yi ma aski fa karaja fa lam yukallim ahadan minhum annabi ya fito ya dau shawara ta ummu salama ya fito bai yi wa kowa magana ba hatta ba ala zalika yayi shawarar ummu salama falamma ra'au zalika yayin da suka ga haka yayi aski kamu je suka nije bala haru waja'ala ba'dhum yahliqu ba'dan kawai sai sajin ya rike wa tashi alki kawai sai malami ne yawa ma nura alki misali shi in ya gama shi ma yadda almajirin suke yin zai alki za ga in wanda yawa wannan alki ya gama sai wancan ma yawa sai zaki kawai bai iya ji ba shi ne wannan abin da ku gani wani lokacin ba raini ba ne muna harka a islamiyya kawai wani lokacin kawai sai a shiga sai a ce kai na hulaka so ake kawai kai ma goban ka zo shi ne a aikata ke nan don za ga wani lokacin da yawa muna irin wannan malami zai ga ai ba a kawai a aikata ake so ake ke ba ba dai na cewa malam da Allah gobe in ya zo ko kuma ke me zai ka zo da kayan gida to sai alama ce ba ke ba kai ma gobe ta zo ka hada ta shi ne wannan wato wato a shugabanci a aikace ke a aikace to shine malam yake um bayan wannan kai tsaye duk suka koma yi wa junansu a ciki wannan yi wa wannan wannan yi wa wannan hatta ka da ba zo mu yaqulu ba'dan gamban a sai da suka zo su ya wato su fada da junansu da bakin ciki me yasa aka bari har aka kai wannan matsayin wannan kaga yana bulemin wannan ai kaza suka fara wato wato kamar korel a tsakanin garin yaya ma suka bari har sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa haka za ji ala Allah li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam bi ra'ayi zawjihi ummu salama na khairal kathir haka nan Allah madaukakin sarki ya sanya wa annabi alaihi salatu wa salam wato alkhairi ne yawa a wannan ra'ayin na matar sa ummu salama ai wanda ma akwai misali kun ga tun farkon musulunci haka tare da sai ba ya dawo yana zammiluni zammiluni ko yace wallahi la yu'zika Allah abadan ko na rantsi da Allah Allah ba zai tuzanta ka ba bata har ki tsaji ta ce mun shiga uku mun lalace shikenan kaza kaza bas sai ta ce Allah ba zai tuzanta ka ba innaka la tahmilul kalla ko wa tasibul ma'luma haka ta rika kamba ba shi faɗi kalmomin kirayi wanda ba taɓa yi mar ba sai a lokacin ta faɗa ta ce kai mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza Allah ba zai tozanta ka ba nan da nan kuwa wato sai aka samu alheri da yawa khilafan lil amfilatil ja'ira sabanin misalai waɗanda suke na zalunci aljair shine wanda yake yake ya karkace na zalunci azalima na zalunci ko wanda ya shiga duhu tunda sun haɗu jahil mun faɗa a baya cewa ya ce bahaushe ce ka ganki jahili jahili ba zalimi kenan a wajen balarabi amma shi bahaushe yana rubin wai marasi amma jahili kalma ce ta azalimi ce allati tarha an mujawaratin nisa wadda take hana shawara da mata za a ce kai a rika shawara da mata ai zuwa su da hankali wato hadiru min ha a rika tsoratarwa cewa wai a daina sauraron ka kaulin bil amiya kamar yadda suke faɗa a amiya brojin din su fitin irin gargaliya suna faɗa cewa wai mashuratul mar'ati in na ba'ad bi qaradi sana wai shawara da mace in ba ta baka shawara mai kyau to sai ta rusa ba shekara guda ɗan amiya suna faɗa wannan gaba gari wa in ba na ba'ad bi qaradi umri in ko ba sai ba amfani wai ta rusa ba rayuwa gaba daya shine zaka ji suna cewa ba a shawara da mace wannan maganar babu ita domin ga mun ji an yi shawara da mutum kuma an yi tafsiri na tara wa min haqqil mar'ati 'ala rajuli an yarji'a ilaiha ba'da nisha'i mubasharatan wa ne mutum yana daga haƙƙin mace akan miji shine ya rika dawowa gida bayan an yi sallar isha kai sai dan wani bayan nan sai ya tafi jalisa ba zai koma ba sai ɗayan dare ayyansa sun yi bacci ita ma ta yi bacci majalisa to bayan ija'i da an yi sallar isha to ka ba ta yi kai gida ƴaƴanka suna da haƙƙi a kanka matarka ba tana da haƙƙi a kanka wa Allah ya fara kharijal manzili ila sa'atin mutaakhira min al-layl kada ya hora dare ya tsara kharijal kharijal manzili kada ya hora dare a waje ainan ne ko yawa yawa ila sa'atin mutaakhira har zuwa wani lokaci wanda yake na jinkiri min al-layl na dare 11 12 fa inna hadha yu'arriquha domin wannan yana hana ta bacci wai ji ajuha qalaqan alayhi sannan yana haifar mata da damuwa eh tana samun damuwa don za ta rika tunani ba za ka ji me zai faru in lam tadubba fi sadri hal wasawis wa shukuk in ma har waswasi da ko kwando akan ka bai fada mata ba in dala daru mutukar hore daren naka yayi tsaho ba fa tana kake a wajen ba kawai an gaba ya tsaya hira in ɗana samu wata karara kuma abin ya ta mai mai zuwa yau baka dawo sai sha ɗaya gobe sai sha biyu to zuciyarka za ta rika gaya mata anya kuwa musamman ta dawo ka ji ta ji kana aikin turare sai ta ce neman mata kake in ta ce zance kake zuwa mai sauki dai ma ba wanda zance ne za ka kai sha biyu to za ta fara zuciyarta za ta gaya mata dan ni na ga wannan kin din da yawa cewa za ta rika gaya mata cewa neman mata yake a waje kawai kan ba za ta yi gaba shi ne za ka koya mata duba wayarka kana shiga wanda ake ta waya ta ga wai me yi aiki da ba kai waya na ga wannan kitsin wanda shi da ya zo shi ma ya yi boko amma idan inda ta yi masa illa ta yi sosai kuma ta yi kwamfuta bibbika saboda haka in ya sa kwat sai ta buɗe wallahi sai ta bibiya na yi shiga wannan shafin ni na tsakiyar sai ta bibiya da ce wannan kwace ce ya koma duk kofin duk wani bin da zai sa sai ta buɗe shi wallahi saboda ta karanta kwamfuta ta yi na farko ta yi makarantar ta yi din daga secondary da dai jami'a ta yi wannan ta karanta kwamfuta din duka kuma tana da kokari idan ya zo ya ajiye wayar data kawai sai ta buɗe ta aka rike kin cewa kaza kaza to abin da ya fara haifar masa da matsaloli abin da muka gano shine daren da yake dan me yasa aka je ka zauna a dare har sha ɗaya zuwa sha ɗaya zuwa abba kada ba me yasa sannan da an yi waya sai ya fita ayya aba ala gabar ta mala ai duk wayar da za a yi kana da gaskiya ka ɗaga to sai ya fice idan kuma wacce za ka auro ce wacce ce za ka aura aure za ka yi to sai ka gaya mata daina kiran ka in kana gida ko ba haka bane to sai kuwa ai ai wannan zargin mutum namiji ke yake haifar wa kansa yanzu misali ɗaya daga cikin hanyoyin da mace za ta fara zargin miji shine ta gane mutumin banza ne kafin ya aure ta amma ta fahimci ba mutumin banza bane kai ba za ta fare ma wannan zargin ba idan ta san cewa kamar yadda ta san cewa tun a waje ta taɓa neman ta ba wani abu da za ka gaya ba ta yadda ko tafiya kake a nufin ba wannan abin ka a baya ta ne ma bare ji ƙarya kake kai ƙarya Allah ba za ta yadda da kai ba amma idan ta fahimci ka iyayen ka iya iyawarka to babu wani abu da zai shiga nan zargi irin wannan da yadda Allah na'am waya na ai da ma'aikatan asibiti da malamin makaranta ta gane ku kowa zai iya karanta sai ka bata ce ta ƙara haka na kun fahimci juna gaskiya ne haka haka haka shi ne aibata na ƙara da misalin cewa bayan bayanin shine a fahimci cewa mutum ne kai tun a waje ka gane yayi abin da nake nufi ta fahimci cewa kai fa mutum ne tun a waje to idan ka zo kai bayanin za a yadda kana dora za ta ce haka yi domin wata kila ai a irin wannan rububin ita ba ta same ka eh rububi ne Allah ya taimaka ta same ka ita ba to sai ga mata ku fa sana'a ku kaza amma kai mutum ne da kake yin kawai yawwa shi ne wallahu musta'an to shi ne yace ba za mu karasa za mu iya karasa wannan ko to sai yace um mala yake cewa wa takarrar bal min haqqi mar'ati 'ala ar-rajuli an la yashala fil bayti ba'idan anha mala yake bar wannan rage yana daga haƙƙin miji akan mu kada ya rika hora dare a cikin gidan ma ya nisan daga barin ta walau fi salati ko ta hanyar yin sallah ne hatta yu adiyaha haqqaha a sai ya bata hakkin ta kun san wani jiya alaihi sallau ne in ya rika sallah ya rika sallah wai wani randa aka kai mai ita ya rika sallah sai ta ita ta san bi aka ce ya rika sallah sai ta koma kawai sai kwanciyar ta wallahi ya rika sallah alaihi sallau ana samun irin wannan a Salman al-Farisi da Abu Jaza ai abin da ya faru kenan Salman al-Farisi bara ga muku asali ka karanta adabul mufrad ka duba tarihin asali Salman al-Farisi abin da ya faru shi yake san wata baiwa Allah ita ummu darda na farko sai ga Abu Darda da Abu Darda ya je nema mai tace ni ko wallahi kaga kai nake so da ya zo ga mai yace shi kenan ta fa faduwa ta zo daidai da zama ba komai wallahi ai ni da ke fi yi yayi dai aure ta ba komai tunda kai take so Allah ya tsauku tare ai gida a ba wala wani ba wata yake so ko ya samu matsala da yake ga tana gaje ne ya rika dini mu Allah ko ina gaya ba wanda ba ma wai a zo wannan gabar ba ina gaya ba ballanta za a ce ni ni ne ma dai to abin da nake gaya ba shi da yazo wata rana sai da muka yi ziyara da ya ji abu da za baya ya tafi gona sai ganta ah sai ce ma ni a raki mutu ba sai bai wa Allah haka da ganki ka saka ta duk tayi wata irin sai dai abokin naka ne yake san haka kawai amsar da ta bai shi sai ya jiyo sai oke ki ya gane da da ya dawo ba ta sai kala ba iya wannan kalmar sai kan ma ta jona ma azizi da ya dawo ki kai ina ta jiran kai ce wallahi ya ji aka kawo abinci ana kawo abinci da abin da za yi ce bismillah ya ce a bismillah mutu da rama sai ce aji azumi yake ce wallahi wannan ce wace kaji kun ga ya fara ganowa kullun azumi yake ke ba shi da lokacin ta yadda ya gane matsala ta farko sai da yasa ya karya azumin nafila ne sai da yasa ya karya suka ci abinci bayan an ji a jefe a gidan zai kwana daga can ne zai zo dare na yi kawai ba Allah ya miki zai fara sallah ya ce malam zauna yace zauna ya haka yace ya za a yi bako kawai daga zuwan ka bakon taka yace wallahi yau ba za ka yi zallan nan ba sai ka huta ya hana shi sallah wace gari ya hana shi ɗaukar azumi wani a sai da ya kai shi ƙara kuma Allah ba ne ya ya zo ya hana shi sallah da azumi to shi ne annabi ya ce kaga jikinka yana da haƙƙi a kanka kuma iyalinka ma suna da haƙƙi a kanka sai aka yi mai iyaka sannan wata rana sai na ali sai na umar wata bai Allah ta kawo makara tana zuwa ta ce ita mijinta ne kace wannan mijin na da kake gani ya amiral mu'minin ai mutum ne ga sallah ga azumi ga kaza sai na wuri sai ba da kai ina ba ka ki zamu mata masu yaban miji ai kuwa kawai sai na Ali na zaune a gurin wasu suna kawo wani safon wani cikin sai na Ali yana zaune sai ce jiki ne ki kira wuri ai tana abu zafi sai na Ali ce ya zira mu'mini ba ba ka kake nufi ba ai wannan da ta zo sukar ka kake cewa ba shi da lokacin da kullun sallah yake da azumi to ya sa aka kira wuta ko bace ni ba tana dawowa yake wai kaza kike nufi take haka take ne yake sai na alfin da kai ka fahimci matsalar to yi mata hukun aka kira miji da aka kira miji yace to matar ka tayi karaka akan kaza da kaza da kaza haka ne yake haka shi ya dauka abin girki ya ce shi yake wanda to daga yau gobe ka yaji jibi ka yaji za ka yaji kwana nawa kenan a jere ko ku yace rana ta hudu ranar da ke karka suma yin azumi ranar gaban mata yace haka za ka yi sai bayan sun tafi sai na wuri yace yaya aka kai wannan hukuncin yace yace saboda na yi ma hukunci akan mai mata hudu in ma matan sa hudu kowace kullum ranar da daya kaga ranar da ne dole ya hakura shikenan kuma shikenan saboda haka wannan dole gaba ɗaya dole ne wai kai kai kai alhaji sallau wajibi ne ka fahimci cewa iyalinka suna da haƙƙi da addininka da addininka ka fahimci iyalinka na da haƙƙi a kanka ƴaƴanka ka je su ta balle a wuyanka wannan shi kwarai shi yake za ki kuwa dan za ka ɗabi'a mu mu yanzu wani ɗauka ya yana koma yanzu ɗan rigar da ya sa ba zai tiri zai gaishe da jallabiya ai ba da gane ke wa dakta ai ban ce kar a tire ba amma ya zamto dan adam da ke su ma sun gani na yadda zafi ka san cewa saboda rashin wannan da yawa lokacin saboda rashin ba da lokaci da rashin wanka da yawa a kowane lokacin lockdown din nan murna mata suka rike saboda ba su da lokacin mazan su akwai wanda yake wallahi tun da ya aure da iyalinsa da bakin sa ya ga mana shekara goma kenan ko sha daya yace bai taba zama wai wata biyu shir a jere da iyalinsa ba sai a lockdown sai na ce to kaga yanzu zaka fahimci wasu ɗabi'u da da baka san su me yake kwarai kuwa ya fahimta sai sa ba kusa ba shi da wanda yake zaune da iyalinsa kullum ya ja bamban da wanda yake zuwa duk sati biyu ba ɗaya suke ba sam ba dai su ba saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla ko kuma kula da shi wannan gaba ya kamata mu tsaya akan tun da karatun ta ji mai zuwa shi zai yi mu ne mun wuce awa ɗaya da mutum goma ana magana haƙƙi kana shiga haƙƙin iyalin ko ma da isa yawa abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba ɗaukakin sarki da ya je mana ina ga daidai ta karan kenan za mu ta tashi ko ita ce ko injiniya yawa to insha Allah za su yi zuwa sai mu dora a kanta wallahu musta'anu alaihi satin da ya wuce an samu ɗari biyar wannan satin kuma ana da dubu ɗaya da ɗari da muna rago ubangiji da sunan sa kyawawa da sukofin sa madaukaka duk waɗanda suke mana rukiya da addu'a ta alkhairi Allah ka biya mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata akwai tambayoyi da aka kawo amma ina ga saboda lokacin da muka cin Allah ya da zan sa ta lissafi na sati mai zuwa sai mu rage miki yau injiniya bai alaƙa sun mu sai mu rage miki biyar mu amsa insha Allah ta'ala sannan kuma za a yi lakta ta limamai yan uwa musulmi gaba ɗaya amma musamman limamai da ladanai za a yi da ranar asabar mai zuwa a masallacin da shito ba ƙarƙashin jagorancin limancin wani habibu usman muhammad wanda malam awal bayan gamawa da malam muhammad gali da ni za mu yi da magrib zuwa isha insha Allah ta'ala a masallacin ranar asabar mai zuwa muna da yasa kowa da kowa amma ladanai da limamai wannan kusan wajibi ne ba a kan zuwa amma ta dukkan yan uwa musulmi idan musulmi abubuwan ya kunta Allahu musta'an muna roƙo ubangiji da sunan da dawowa da sauƙin da wadaukaka Allah ya jikan iyayen mu duk waɗanda suka rasu Allah ka jaddada rahama a wurin idan ka mutu Allah ya sa mu da kyau shi imani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙo ubangiji da sunan da dawowa da shigobin da maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'in alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah Allah ka shiga na wuri Allahumma kunna tayyibina ila ta'atik wa la takina ila anfusina rafata'in aw akalla min dhalik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yana nan da wani